تبارك من الخبايا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما يهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta Allah tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai cikin kaddara wasu ne ba mu ikon sake saduwa da juna domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na adda'u wa dawa na babban malami Ibn Qayyim Jawziya alaihi rahmatullah darasi ne gaba da mu gushe waje muna cikin fasali wanda malam ya dauko bayani akan kuskure inda malam yayi bayani dai kafin nan akan hada aiki na alkhairi ko na sharri da sababi ko a ce samun alkhairi ko samun sharri da aiki yana da alaka da aiki ne sababi shine zai kai mutum ya samu abin da ya zamanto an kaddara ko a ce an sa shi karkashin wannan abu idan mutum bai aikata sababin samun wannan ba zai samu ba sai malam kuma ya shi muda yake cewa to duk da wannan akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mutum ya sani wanda za su taimaka mishi na farko shine ya san abin da zai taimaka mishi ya san bayani wanda yake na daban a bayani haka bayyananne dangance da abin da ya shahi sabubba na alkhairi da kuma sabubba na sharri ya san sababin alkhairi ya san sababin sharri in ya san sababin alkhairi kaga zai aikata shi domin ya samu wannan alkhairi idan ya san sababin sharri to zai kauce mishi kai ya je ya wada cikin wannan sharri sai malaki ta to daga cikin abin da zai taimaka mishi ya san wannan shine tadabburul qur'ani shine bibiyar alkur'ani ya tsaya ya yi tunani ya karanta alkur'ani ya lura da duk sabubba da Allah subhanahu wataala ya sa sabubin kaza shine sa shine yake sa a samu kaza sabubin kaza shi zai samu ya samu kaza sannan kuma ya yi tadabburi a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaka cewa saboda ita ɗan uwar qur'ani ce ma'ana shi kiyaye ta alkur'ani ita ma za ta taimaka mutum shi malaka ta da kuma tajahulul umma kamar labari na al'umma da abubuwan da suka yi a cikin zamantakewa su mene wani abu ne suka yi yin musu abu kaza don saboda mutum idan abun alkhairi ne ya aikata wannan abu idan abun sharri ne ya guji wannan abu sai malam kuma ya tambi ya ce abu na biyu kuma da ya kamata shi ma mutum ya sani ya kiyaye kan ran shi ta kuskurantar da shi ta sa shi ya dogara akan sababi domin ya yi ta saban Allah ko ya ta aikata abin da ya ga dama kawai ya yi dogaro akan cewa Allah mai gafara ne Allah mai kaza ne ko akan istighfari kawai mujarrad istighfari da baki ba tare da an bar aikin ba ko ya yi dogaro akan cewa su wasu ne ko ya yi dogaro akan kyautar zato zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ita ce gabar da malam ya ɗauko bayani wanda bai bushe ba yana bayani yana bayani akan ta sai da ya bata duk wata shubuha da aka sa a ƙarƙashin wannan husnul zanni shine mutum ya aikata abu kawai kuma ya ɗau cewa kyau kamar yin zato mai kyau ga Allah ya ishe shi hujja ya kubutar da shi ko da bai yi aikin alkhairi ba kawai dan shi ya zama to yana zato mai kyau ga Allah shine mala har ya kawo kissa annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim da yake ce ma mutanen shi da yake ce ma mutanen shi wanda sun bauta ma sun bauta ma wani Allah yake sa yake musu magana yake tambaye su yake cewa to yanzu gumaka ne za ku ka a matsayin abin bauta ba Allah ba suka ce to mi kuke tsammanin Allah zai yi da ku fa ma zannukum bi rabbil alamin mi kuke zato game da ubangijin talakai gobe in kun je kun haɗu da shi mi za ku ce mishi kaga wannan kaga su da suka yi wannan aikin zaton su ga Allah ya zai kasance shin suna tunanin Allah subhanahu wataala zai kyauta musu ko kuma zai zai zai musu hukuma Allah zai musu hukuma ne saboda sun ki yin abun da ya ce su yi sun yi abin da Allah bai sa su ba sun yi abin da Allah ya hana kaga wannan inda a ce kawai haka kyakkyawan zato yana yana yana amfana mutum kawai ko da yayi abin da ya ga dama to da annabi Ibrahim da ya tabbatar da su akan kawai cewa to tunda kun yi kaza kun yi kaza to ku yi zato mai kyau ga Allah gobe ku samu sakamako amma ba haka ya gaya musu ba to shi ne malamin da yazo yake cewa wannan wajen yana da muhimmanci wannan nuktar dangance da abin da ya shafi kyakkyawan zato da kuma kawai mujarrabi ruɗi shine mutum ya ruɗu akan dogaro akan rahmar Allah ko yawan akwai Allah mai gafara ne ko rangwame na ubangiji kuma ya ta abin da ya ga dama ba tare da aiki ba ba tare da ya guje ma dukkan wani abu da zai kai shi zuwa halaka ba ba tare kuma da ya aikata abin da zai kusanta shi ba da samun rahmar Allah ko samun ladan Allah subhanahu wataala malaka cewa duk wanda ya lura ya lura da wannan wajen lura kuma mai kyau shine duk wanda ya lura da wannan wajen lura ta gaske sai ki cewa to wannan zai gane cewa in ana magana akan kyakkyawan zato to shine kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki shine duk wanda ya kyauta ma Allah zato to shine kuma wanda zai aiki na kyauki amma ba ka ce ka kyauta ma Allah zato ba kuma ka zo kana sabo malai ba da hal a can baya malai ba da misali ta cewa to yanzu idan mutum yana da mai gida ya saba ma wannan mai gidan nashi to yanzu shi wannan da ake cewa kyauta sun zai ga wannan mai gidan nashi kamar kauta zai kawo ina zaton cewa in muka haɗu da shi zai kyale ni ko zai mun rahama ko zai mun kaza a kawo abin da zai kawo mishi akan shi ne in muka haɗu da shi ga uwar da za ta biyo baya ko ya muni kaza ko ya muni kaza shine abin da zai ta zuwa akan shi saboda ya san bai yi abin kirki ba da haka wanda ya yi abin kirki wanda ya aikin kirki to shine yake yin kyakkyawan zato game da sakamakon da zai biyo baya to shine malam a ƙarshe sai yake cewa wa bil jumlati malam yace a jumurce dai a takaice yake cewa fa husnul zanni inna ma yakunu ma inqi ma in iqadil asbabin najat yake cewa kyakkyawan zato yana samuwa ne tare da kulla sababai sababi na tsira in kaga an yi kyakkyawan zato to an yi abu mutum ya aikata abin da zai sa shi ya samu ya tsira ne ya yi biyayya ga Allah ya yi abin da Allah ya ce sannan kuma ya hannu akan abin da Allah ya da to a lokacin nan ne kyakkyawan wata zai biyo baya sai yake cewa wa amma ma in iqadi asbabil halaki fala yata'atta ihsana zanni amma tare da kulla sababan da zai kai mutum zuwa ga halaka to a lokacin nan ba a ce ba ana kyakkyawan zato sai dai kawai a ce ana rudi ko kuma ana tamanni kawai ana an yin aiki kuma kawai ana ana ana burin cewa Allah ya sa Allah ya sa mutum cikin hamashi to kaga wannan kuma rudi ne ba wai kyakkyawan zato bane mala yake cewa fa in qila a nan ban sani ba yayi unwani a wata nuska shine al-fawqu bayna husn zanni wal ghurur a wata nuska za gani ba san ba ko an suka ka bai kawo ko to mala yake cewa fa in qila idan aka ce bal ya ta'atta zalika idan aka ce a'a banje kyakkyawan zato yana zauwa ko yana samuwa ko da a ce ba a samu sabubba da za su samu mutum ya tsira ba ko da a ce kawai mutum yana shike a shi yana abin da ya ga dama to in ya kyakkyawan zato ya ishe shi ya sa shi ya samu abin da yake so a wajen Allah ya isa shi ya isa shi ya ishe shi ya samu lada ya ishe shi ya shiga aljanna ya ishe shi Allah ya mushi rahama ya ishe shi Allah ya mushi gafara malai to in aka wada haka ba imala yake cewa wa yakunu idan aka ce kyakkyawan zato ya isa ya iya yin haka sannan wa yakunu mustanadu husni zanni si'ata maghfiratihi wa rahmatihi wa afwihi sai kuma a lokacin nan sai ya zamanto abinda kyakkyawan zato zai dogara akan shi wa yakunu mustanadu sai ya zamanto madogaran kyakkyawan zato abinda aka dogara da shi a ƙarƙashin wannan kyakkyawan zato shine kawai si'ata rahmatillahi shine cewa ayu ai Allah mai rahma ai Allah mai gafara ne ai Allah mai afuwa ne to kawai sai zaman to shine ina kyakkyawan zato ne kamar yadda muke cewa in ka ka taɓa mutum ana ma mutane wa'azi ko a ce ma wani ka bar kaza wani abin da kake wani yake yana ta saka wa hahu kaga wuce kenan tsoron Allah zai take kenan shi ma shi ai baka leka zuciya shi gari ba to shi kuma tsoron Allah da yake zuciya gabbai suke gaskata shi akwai shi ko babu shi tunda imani i'tiqadi ne da kuma aiki kaga ba kawai mujarrad imani ba kawai da ka ce kayi imani ka kudurce a sai an samu shirɗa guda uku sai ka faɗi a harshen ka sannan sai ka kudurce sai kayi aiki kawai ba ka yi ba irin na aljabariya kawai ka ce kayi imani ko ba ka yi aiki ba kawai shi kenan kai lahiya lokaci a dole he gaske he ga he ga ake cewa sai ga bai sun gaskata wannan imanin naka malam yake cewa wajudihi kawai a ce kuma za a yi dogaro akan cewa Allah mai yalwar rahama ne mai yalwar gafara ne mai yalwar afuwa ne sannan mai yalwar kyauta ne wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu sabaqat ghadabi a ce kawai rahmar Allah ai ta riga mushin shi kamar yadda yazo a hadisi wa annahu la tanfa'uhu al-uqubat cewa kuma kawai a ce ayu ai Allah mi uquba ma in yayi uquba mi zai ta amfani da shi ni menene Allah zai yi zai waje amfane shi dan ya azabtar da ni Allah ai mawadaci ne kamar yadda wancan da yake cewa wai annan la gani an azabi cewa Allah ya wadata ya ya wadata mai mushi azaba to shi in har ya Allah mai mushi azaba me zai yi da wannan azaba me zaka amfana da shi wannan azaba wala yadhuhu la'afu sannan Allah kuma wani rangumin da zai yi baya cutar da shi mana baya ɗaukar komai a cikin hakki ko a cikin mulki wannan duka manzanu ne haka suke amma kuma an kasu inda ba babu su ba lalle Allah mai rahama ne mai mai jin mai yalwan rahama ne ya hadi wa rahmatu wasa kullu shay Allah mai gafara ne ya hadi Allah mai afuwa ne ya hadi Allah mai kyauta ne ya hadi sannan kuma eh me ake cewa rahama shi ta da shi ya hadi a hadisul qudsi sannan Allah baya uku bai bata amfani da shi ba wai Allah zai maka ukuwa bane kawai dan kawai daukan fansa irin na bayi in ka taba ni kawai maka ukuba in ji dadi a wani Allah baya bata amfana da shi wannan kawai dai wannan ukuba da zai maka saboda an dora ne an ce kai kaza baka yi ba in ma bai maka ukuwa babu wani abin da zai same shi ba abin da zai rage shi ko zai kare shi sannan in ma ya maka afuwal babu wani abin da zai karu ko ya rage haka abin yake to amma kuma ko da a ce mutum bai yi ba abin da Allah ya ce to ka ganin da ake samun kuskure in ba kai ba abin da Allah ya ce ba ka ce ba Allah bai rahama ne a'a Allah subhanahu wataala ya sanya komai da sauran shi shi yasa kamar yadda muka gani a ayoyin baya malamai suke cewa za ka ga duk ayoyin Qur'ani kamar suna tahiya ne akan suna ɗora rayuwar musulmi ne akan yayi tahiya akan bainal khawfi wa raja tsakanin tsoro da rahama yana yana tsoron Allah mai hukuma ne sannan kuma yana kaunar rahama shi kaga tsoron hukubar Allah shi zai sa ya zama to yayi aiki sannan kaunar rahamar Allah shi zai a tsoron hukubar Allah shi zai sa yayi tsoro ya bar dukkan wani abin da Allah ya nashi kaunar rahamar kuma shi zai sa ya aikata wani abu kamar yadda a dawar da ta gabata mai kawai da da yake cewa da yake cewa abin da ya zama to a ɗabi'ance yana yana hana mutum ya aikata sabo to kamar abin da zai hana mutum ya aikata sabo a shari'a idan mutum zama to yana kyamai ya aikata abin wani abu wanda sako ne amma kawai shi zuciya shi an halice ta akan ba ta son wani abu to wannan kamar wani abu ne da zai hana kamar abu ne na shari'a da zai hana kamar wani abu ne da zai tsawatar da kai ka aikata wani abu na shari'a tun da dama bayi wanda suke tsoron Allah ba sa aikata sako saboda tsoron ukuba Allah kaga ukuba ce ta hana su aikata to kai ma wannan ɗabi'a ta kai tana haka kamar tsamancin wata me ake cewa zama kamar zamancin wani abu ne da Allah ya sani tsawata suwa to kaga shi yasa za ga mutum ba ya ce ba kawai ya dogara akan rahamar Allah kadai ko baya aiki a'a ai Allah subhanahu wataala ya ce shi mai rahama ne mai gafara ne amma kuma ya sifanta kashi cewa kuma shi mai hukuma Allah ya cewa na bi ibadi anni ana al-ghafurur rahim kama bayi na labari cewa ni mai gafara ne mai rahama ne sai kuma ya ce wa anna azabi huwa al-azabul alim kaga yace azaba ta kuma to idan Allah baya ma mutum azaba ba idan ka saba mushi to bi an wani ne wannan magana kaga shi yasa muka ce kamar raddi na kusa akan wannan shubhal shine in aka yi aiki da wannan shubhal to yanzu ya lazumci cewa duk maganar da Allah ya yi akan hukuma ko akan wannan duk kamar ba ta amfani ne kamar kawai Qur'ani kawai ya ga ba da labari ne ba wai so yake ayi ba ba dan ya muku wa'azi ba kawai dan ya ba da labari shi kenan daga aiki ko a ya ajiye shi kenan ya kare ya tashi daga aiki to in ba haka ba mi amfanin Allah subhanahu wataala ya cika littafin shi da nusus wanda suke bayani akan alhaku wa raja akan cewa mai rahama ne akan cewa mai hukuma ne dan kai cewa mai rahama ne eh kai kwadon wannan rahama tashi kai abin da yake dan kai cewa mai hukuma ne kai tsoron wannan hukuma tashi kaman abin da yake kisa zaka ko annabawa akan haka suka kai Allah ne yake wani annabawa innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'una ragaban wa rahaba wa kanun na kashi sun zamanto annabawa suna gaugawa wajen aikata alkhairi sai Allah ce sannan kuma suna roƙon mu suna masu kwaɗan abin da yake wajen mu na lada sannan kuma suna ɗan turgiti suna tsoron abin da yake wajen mu na uku ba shi yasa zaka ko annabi Musa alaihi salam ba ma annabi Musa dukkan annabawan Allah ranar tashin alkiyama da suka zo su ana so za su yi ceto da ake cewa shafa'atul kubra kowane annabi yana kawo hujjan jin yana kawo hujja yana jin tsoron haduwa da Allah hujja shine wani abu da yasa da yayi aikata ki ganin cewa ya sa wa Allah ne annabi nuhu alai annabi annabi adam alai salam abin da zai kawo zai zai yake cewa zai kawo hujja da shi cewa dan ya kai zatiya kuma Allah ya hana shi saboda yana tsoron ya je haɗu da Allah ka Allah ce me yasa kai abin da nake me yasa kai abin da da na cika kai annabi Musa haka zaka samu annabi ibrahim alaihi salam annabi nuhu alaihi salam dukkan wannan annabawa ne to inda haka ne akwai wanda yake annabawa kike so zato mai kyau amma tare da haka suna kawo hujja da wani abu da suka aikata suke ganin ka Allah ya kama su akan shi to kaga wannan yake nuna maka wannan shubha shubha ce batacciya mala yake cewa ila sai ka ce idan aka ce eh idan su masu wannan shubha suka ce to ai da kyakkyawan zato yana haduwa da kuma mutum yake yin aiki sai ya zama to biye hujjar shi akan haka hujjar shi kawai yayi kawai hujja da rahmar Allah mai yawa ce Allah mai gafara ne ai hushin rahmar Allah ta ga hushin shi mala yace to sai ka ce al'amuru haka ba al'amarin haka yake haka yake Allah mai rahama ne mai gafara ne mai kaza ne sannan kuma wallahu fawqa zalika kai kama ce Allah ma ya ma haka rahamar Allah ma yadda muke tasawurin ka to ta ma yadda muke tasawurin ka dan Allah Allah da yake wadi manzo Allah da yake wadi hadisi Allah yana da rahama guda 100 ɗaya ce kawai sako wannan duniyar ake tafa fuska da ita akwai 99 ya ajiye da sai ran tsakiyar kiyama zai hudu ta to kaga wallahi fawqa zalika Allah ya ma haka mala yace wa ajallu shine mafi girma ma ga hakan wa ajwadu shine mafi kyauta wa arhamu shine mafi rahama sai mala yace wa akramu ko a akramu akramu eh akramu shine mafi karamci sai mala yace amma wa innama yad'u zalika fi mahallihi la'iq bihi sai dai Allah subhanahu wataala yana sa rahama shine yana sa kyautar shi ce yana sa gafara shine fi mahallihi la'iq bihi a waje wanda yake wanda ya dace kama yana kama Allah subhanahu yana ajiye komi ne Allah yana ajiye komi ne a wajen shi inda ya dace ba wai kawai dan Allah ya ce mai rahama bane shi kawai sai zo kuma yayi rahama ga wanda bai tantance mishi rahama ba in Allah ya ce shi mai hukuma ne ya zo ya hukuma ga wanda bai tantance mishi hukuma ba to kaga wannan sai ya kore hikima ta ubangiji tunda Allah ya zama to al-hakim ne to shi kuma al-hakim shine wanda yake dora komi a wajen da ya dace ba wanda zai zo a ya kyauta ma wanda ya kamata a munan tama ba sai kuma ya munan tama wanda ya kamata ya kyauta ma imam ya ce a'a shi Allah subhanahu wataala yana dora komi a wajen da ya dace da shi yake fa innahu subhanahu mawsufun bil hikma saboda shi Allah ya sifatu da hikima to shi kuma da aka ce mutum hakimu ne to zai dora komi a inda ya dace maliki ta sannan ko wal izzatu Allah ya sifatu da izza walintiqam sannan kuma Allah ya sifantu da kama mutum akan abin da akan abin da ya saba mishi Qur'ani ya bana cewa wallahu azizun zuntiqa Allah mabuwayi ne sannan kuma mai kama mutum ne akan abin da da da ya saba mishi Allah yana kama mutum akan abin da ya saba mishi sai malai yake cewa malai yake cewa sannan kuma Allah azizun ne zuntiqa sannan kuma wa shiddatul batishi sannan kuma Allah subhanahu wataala mai tsananin kamu ne Allah ya faɗi idan aka saba mushi yana kawo mutum sai yake cewa ma inna batisha rabbika la shadid muna dan yin karatu insha Allah mala yake cewa Allah subhanahu wataala wa shiddatul batih sannan kuma Allah ya sifata kai cewa inna batisha rabbika la shadid kamun ubangiji ka kamu ne mai tsanani to shin wanda ya siffanta kanshi cewa kamun shi mai tsayani ne kuma yanzu ka zo ka kiyin abin da ya ce kai abin da ya ce kai kuma ka ce kana mishi kyawun zato haka wanda yake nuna cewa in baka yi ba abin da ya ce zai kama ka inna akhadahu alimu shadid wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha qawiy zalima sai Allah ya cewa inna akhadha rabbika alimu shadid sannan kuma za a ga karshen duk waɗanda suka yi a wannan zaton ga Allah za a karshen su ya Allah subhanahu ya musu mala yake cewa wa uqubati man yastahiqqu al-uquba sannan kuma Allah subhanahu wataala ya sifantu da yin uquba ga wanda ya tantance a mashi uquba kaga Allah ya ce wa ma rabbuka bi zallami lil ibad ko lil abid Allah bai zama to mai zalimta bai bane kaga ana kaga Allah bai zo bai ima wanda wanda wanda ya tantance a mashi rama Allah ya mashi uquba Allah bai yawa yake cewa Allah yana yin uquba ne ga wanda ya tantance a mashi uquba sai ka cewa fama yake cewa falau kana mu'awwil husni zanni ala mujarrad sifati wa asma'ihi lashtaraka fi zalika al-fajr al-barru afwan al-barru wal-fajr wal-mu'min wal-kafir wa waliyuhu wa aduhu malaki cewa inda a ce dogon kyakkyawan zato akan kawai mujarrad kawai sifofin Allah idan Allah ya sifata da sifa kaza to bari ni ma in dogara akan wannan sifa in kin abin da yace inda a cikin kyawun to akan haka ne kawai yake nihi malai yake cewa lashtaraka a fi sifati wa asma ala mujarrad sifati wa asma'i da a ce da kyakkyawan zato kawai yana dogara ne akan kawai cewa Allah Allah ya sifata da sifa kaza ko kuma Allah sunan shi al-rahimu al-ghafuru ko kuma sifar shi shine al-hakimu kawai inda a ce za ka dogara akan wannan sifofin ne ka ƙi kuma aiki ka ƙi abin da ya ce malaiku cewa lashtar ka fi zalika albaru wal fajr to ai da da mutumin kirki da mutumin banza da sun zama to daidai ma'ana kawai da mutumin banza da mutumin kirki wanda ya je yayi tabauta ma Allah da kuma wanda ya je shi ke aya da kawai duka sun zama daidai a wajen Allah da duka hisa cikin rama ta ku bayani ba da wanda wanda misali walillahi al-musallu a'la yaran gida ne gare ka wanda in ka sa shi aiki gashi shi kullum a cikin abin da kace yake bai taba wuta daga ciki ba kullum yana yana yana yana aiki abin da kace in dai kace tsaya ne yake tsaya da shi kuma wanda kace yayi aiki amma kuma kullum yana abin da ka dama ai ba sa zama dai ko a wajen ka to kaga inda a ce haka ne malai yace da da fahiri da mutumin kirki da sun zama daya malai yace wal mu'min wal kafir da da kafiri da mu'mini da sun zama daya tunda kaga shi mu'mini bai aiki ba bal ma kafawai suna cewa ma da suna bautar gunki suka ce a'a ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa mu musu bauta ba kawai sai dan su su kusanta mu ga Allah haka to da su ma wannan magana heta heta amfani su a wajen Allah kawai da mutum da musu da muni da kafiri kawai duka ya awaye gari sun shiga aljanna ranar tashi alkiyama ka kuma wannan bayani ba mala yace waliyuhu wa aduhu da kuma da makiyin Allah da masoyin shi da sun zama daya kaga wannan shi ma abin da bayani ba Allah ke cewa afa naj'alul muslimina kal mujrimin Allah ce za mu cin wai za mu sanya musulmai da kawai mujrimai ai ba zai yi ba am naja al muttaqina kal fujjar a wani waje ko kuma za mu sanya masu tsoron Allah kamar fajirai ne a a hanyar su ma da wanci wannan mumini ne wannan kuma a ba mumini ba wannan fajiri ne wannan kuma mai biyayya ga Allah hanyar su ma ba guda ba a sannan hadisi hadisul qudsi manzo Allah sallama yana faɗi lokacin da wuta da aljanna suka yi jayayya wuta take tunkaho ta ce aini a ciki a ciki na masu tsawon kai suke da kafirai masu jiji da kai masu girman kai a ciki suke ita kuma aljanna ta ce a'a ni kawai talakawa ne masu rauni miskinai bayan Allah sai Allah ya musu shawara sai Allah ya ce a'a ke wuta ko a ce ke aljanna anti rahmati arhamu wiki man asha sai ce kuma wa anti azabi u'azzimu wiki man asha ke wuta ke aljanna rahmata ce ina raha ina jin kawon da daga dama ke kuma wuta azaba ta ce ta ba wani zai na maka kenan tunda Allah ya wuta da aljanna kowanne akwai gidan shi wanda ya tantance a sa shi nan shi za sa wanda ya tantance a sa shi nan shi za sa mala yake cewa mala yake cewa fa ma yanfa'u al-mujrim wa asma'uhu wa sifatuhu wa qad ba'a bi sakhadihi wa ghadabihi mala yake cewa kaga fa ma yanfa'u al-mujrim shi mujrimi wanda ya tsaurin kai sunayen Allah da su da sifofin Allah ba ma yanfa'u ba za su amfanar da shi ba wa qad ba'a bi sakadihi alhali shi ya dawo cikin hushin Allah da kuma hushin Allah wanda ya zaman to yayi yayi rayuwar shi duka a cikin saba ma Allah da husa ta Allah to kaga dan wani sunan Allah a rahim ba zai amfanar da shi ba sunan Allah al-ghafur ba zai ba zai amfanar da shi ba sunan Allah al-afu ba zai amfanar da shi ba a kawai dai abin da zai amfanar da shi shine abin da ya aikata wanda Allah ya ce kisa za ga hadisin abi hurairah manzo Allah sallallahu lokacin da aka sarkar mishi fadin Allah subhanahu wataala wa an bi ashiratakal aqrab manzo Allah ya tarafa min gidan shi yace to kun ji kowa ya yi ta kanshi ni ba na amfani da ku komai ba to kai in annabi ma ya ga ma ƴaƴan shi da familin shi haka hal Fatima sai da kira ce ya ki Fatima ki iya da kanki ni ba na amfani da ba ki da ke wani abu gobe kiyama kawai dai abin da yake in dai dukiya ta ce kike so a nan duniya tambaye da abin da kike so a dukiya ta in baki in ma miliyan nawa ce amma dai gobe kiyama ki aiki to kaga idan annaba ba su iya amfanar da ƴan uwansu ba da jininsu da familinsu to kuma wane ne kawai zai zo kawai ya dogara akan rahamar Allah ko afuwar Allah yake yin abin da yake yin abin da Allah ya ce malaki cewa shi wannan mujrimin ya za a yi sunayen Allah da sufin Allah ta amfane shi alhali gashi nan ya dawo a cikin hushin Allah da da abin da zai husa ta Allah malaki ta sannan kuma wa ta'arrada lil'anatihi ya bujinto ma abin da zai sa Allah ya alanda ya la'ance shi ya aikata abin da in aka yi wannan abin sai Allah ya la'ance shi Allah ce la'anallahu a magana ke ya faɗa a hadisi abun la'anallahu man la'ana walidai wanda yayi kaza Allah ya la'ance shi to kuma duk ya aikata wannan abubuwan da duk akwai la'antar Allah a ciki to ya za a yi sunayen Allah da kawai ya ke cewa sai mun Allah ta amfanar da shi ba tare da aiki ba mala yace sannan mu waqa fi maharimihi ya afku cikin a cikin haramun ya afku cikin abin da yake haramun ne cikin abin da Allah ya haramta mala yace wan dahaka hurmati sannan kuma ya keta alhurma Allah mala yake cewa bal baride husnul zanni yanfa'u man bata wa nadima wa aqla yake malam ya malace bari dai kai shi kyakkyawan zato zai amfani wanda ya tuba ne ya yi nadama sannan wa aqla ya tube daga wannan lahin da yake aikatawa shine kawai ya yi bar wannan abin da yake kaga shi yasa ko tuba da Allah ya ce tuba ni da aka sa sharuɗa kai nadama sannan ka bar abin da kake kuma kai alƙawari baka koma ba kawai yanzu dan ka ce ka tuwo kuma kana kan wannan aiki hadisi ya ce ai kai kaman ma kana izgili da ubangiji shi sa Allah ne sifata baye shi yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim daga sun yi alfasha ko sun yi wani abu histina Allah kenan suna Allah shine tuba alhali sun san cewa ba mai gafarta zunubi sai Allah sai Allah yake cewa sannan kuma walam yusiru ala ma fa'alu ba su togace ba ba su ba su tabbata ba akan wannan abin da suke a'a sun bugu wannan aikin to kwana sai Allah gafarta musu kaga inda ba su bari ba da Allah ba zai gafarta musu to shine malai yace shi kyakkyawan zato yana amfanar wanda ya tuba ne yayi nadama ya tube daga abin da yake sai malai yace sannan kuma wa baddala sayyi'ata bil hasanati ya canza mummuna da kyakkyawan aiki ma'ana ya bar abin da yake na mummuna sai yanzu kuma ya dawo yake yake aiki kyakkyawa kaga wannan shi zai shi zai shi zai gaya maka shi zai nuna maka fadin Allah subhanahu wataala da Allah subhanahu wataala cikin suratul shu'ara afu afu suratul qasas Allah da ya zaro lehika manya hadda shirka hadda kashe rai hadda aikata alfata ta zina sai Allah ke cewa to duk wanda ya mutu yana haka bai duro ba sai Allah ke cewa ya laka asama zai haɗu da zinihin abin da ya aikata sai Allah ce illa man taba وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات da Allah ce a sai dai wanda ya tuba bayan ya tuba ma ba haka ba ya tuba ya yi imani ya yi kuma aiki aiki na gari yadda ma aka yi taukidi aka ce wa amila amalan salihan dan ma kai tsammanin a in yi aiki ko da aiki sai aka ce a a amila salihan ya yi aiki na gari kaga ba da cewa kawai a kawai ba in dogara akan sunan Allah ga ko kawai Allah ga kauta mini kuma in je ita yin abu na a sai da ban abin da yake bayan ya tuba ya yi imani sannan ya zo ya aiki na gari kaga ya canza mummuna da kyakkyawa sai Allah ke cewa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa'annan su ne wanda Allah zai canza musu mummunan su su koma kyakkyawa ka gani ko sai ma da yake cewa sannan shi wannan mutumin kuma واستقبل بقية أمره بالخير والطاعة sannan kuma ya fuskanci abin da ya mushi saura na rayuwar shi ya fuskance shi da aiki na alkhairi da kuma aiki na biyayya ga Allah subhanahu wataala malaka cewa summa ahsana zanni ba'daha sannan kuma bayan nan sai ya kyautata so da Allah kaga sai dai wannan abubuwa ba kawai in zo ina abu kuma in ci nayi nayi zato mai kyau a'a sai dai tuba bayan ya tuba sannan kuma ya dawo yana aikin kirki to nan kuma shine sai a kyakkyawan zato sai a kyakkyawan zato akan cewa gani ina ma Allah zato mai kyau in na mutu zai muni kaza zai san cikin rama shi kamar na hadisi yake wadi manzo Allah yake cewa da yake ta sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi duk wanda yake kin haduwa da Allah Allah yana kin haduwa da shi sai dai daga cikin matan manzo Allah Aisha take cewa to ya rasulullah ai mun muna kin mutuwa sai manzo Allah ya ce a'a ba haka abin da yake ba sai ke cewa su muminai sun so haɗuwa da Allah sai Allah ya so haɗuwa da ma'ana sun yi aiki na alheri sun so haɗuwa da Allah sai Allah ya so haɗuwa da su su kuma fajirai sun yi sun saba ma Allah kuma sun ki haɗuwa da Allah shi ma sai Allah ya ki haɗuwa da su kaga wannan aiki suka yi sai suka kyakkyawan su kyakkyawan su shine san haɗuwa da Allah subhanahu wataala malai yake cewa fa hadha huwa husnul zann to wannan shine hakikalin kyakkyawan zato kyakkyawan zato yana zauwa ne bayan aiki bayan aiki bayan aikata aiki na alkhairi to su a lokacin da za a kyakkyawan zato mala yake cewa wal awwal gurur amma na hukun kuma ruɗi ne wane ne na hukun kawai mutum ya yi dogaro akan kyakkyawan zato ya kin aikin komi ya ce a'a ni kawai tunda rahama da Allah yawa gare ta ai ba sai ma mun yi komi ba ko kuma mutum ya ce a mu da kakanninmu ma dangin suka zane ba sai ai ba shiga cikin ceton su an ce wanda ya mara ce Qur'ani yana ceto to ai akwai mun uwayen ma duk makamantan Qur'ani zai da mu shiga cikin ceton ko ne ce shi kaza ne shi kaza ne to kaga wannan ruɗi ke sa hadisin manzo Allah na baya da yake cewa alkayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut me kyakkyawa me me kahin tunani ko me kahin hankali shine wanda ya ima kan shi wa'azi ya canza abin da yake na na banza ya dawo na kike sannan kuma yayi aiki saboda abin da zai biyo bayan mutuwa shine hisabi sai ce amma kuma wal ajizu shi kuma wanda yake ya gajiya shine kawai wanda ya san ran shi yake aiki kuma yake ta buri a wajen Allah yake yin aiki kuma yake yin aiki amma kuma yana ce ai Allah ghafurur rahim Allah mai rahama ne amma kuma yake yin abin da Allah ya ce to kaga wannan rudi ne in ji malam malam yake cewa malam yace kai mai sauraron karatu wala tastafil hadha al-fasla kakka ga cewa wannan fasalin yayi tsawo ma'ana kakka ga cewa nayi ta bayani an yi safa wajen ashirin ana ta magana a'a imana yace saboda shi wannan nuktal wannan nuktal hadarin ta ne hadarin ta babba ne saboda wallahi in muka dauka yau ko musulmi ko wanda yake ganin wanda suke da alaka da ilimi ko wani yana ganin su malamai ne su waye to mutum ma in ya dogara akan wannan shi ma cikin wannan tankon zai ba eh Allah ne kan yabo ci kaga duka wani yana da sun magana da ake faɗi alhali ko ba haka bane to shi ne malai yace kakkaga cewa kakkaga tsawo ai ba cewa kakkaga tsawon wannan fasalin nayi ta bayani nayi ta bayani sai malai yace a a fa innal hajata ilayhi shadidatu bukata zuwa ga wannan fasalin bukata ce mai tsani ma'ana kowa yana bukata ne san wannan kuskure saboda kai ya fada cikin shi malai ke cewa li kulli ahadin yufawwiqu baina husnil husnil zanni billahi wa bainal ghurur bukata zuwa gare shi misali ce ga duk wanda yake so ya bambanci tsakanin menene ake nihi da zato mai kyau ga Allah sannan kuma menene ma'anar rudi kan mutum ya je fara cikin rudi yayi tsammani kuma yana cikin kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wataala alhali shi kuma ya fara cikin rudi ne mala yake cewa qala Allah ta'ala saboda Allah yana cewa innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah Allah ce kaga wanda suka yi imani mu kalli wannan ayar malai ce wanda suka yi imani sai ce wallazi na hajaru Allah ce akwai lalle wanda suka yi imani sannan kuma suka yi hijira wa jahadu suka yi jihadi dan Allah sai malai yake cewa ulaika yarduna rahmatallah su ne suke kaunar rahmar Allah kaga wannan yadda suka tsara da sifa nawa sun yi imani bayan sun imani suka yi hijira kaga hijira aiki ne aiki ne dubin umarnin Allah ne inda a ce kawai suka zauna a maka suka ce a mu ko bahe mun je ma madina kawai bari mu zauna a nan rahmar Allah ta same mu a a da suka yi hijira bayan sun hijira kuma suka yi jihadi ta Allah ce to wannan su ne suke kaunar rahmar Allah ta kaunar rahmar Allah kenan kyakkyawan zato suna kaunar su samu rahmar Allah kenan suna yin zato mai kyau ga Allah tun da dai sun yi imani sun yi abin da Allah subhanahu wataala ya ce a yi to yanzu kenan kawai abin da ya rage su tsaya su jira su yi kauna cewa za su samu to abin da Allah ya ce abin da Allah subhanahu wataala ya sa a ƙarƙashin wanda ya bi umarnin shi to kaga wannan su ne masu kyawun wato sai malai yake cewa faja'al haula'i ahla gaja sai Allah subhanahu wataala ya sanya su wa'annan su ne ahli gaja su ne wa'inda suke kauna su ne ma'abota kaunar rahman Allah yake cewa lal baqali ba san ana koya yake ba lal baqalina wal fasiqin amma ba wanda kawai suka yi baqala ba suka ki aiki suka zamna suka shantake ayasu ba kuma fasikai ba wanda kuma suka yi buris da umarnin Allah a'a wanda dai suka yi kaunar rahmar Allah su ne wanda suka yi aiki suka yi abin da Allah ya ce sai kuma suka zauna suna jira suna kaunar rahmar samun rahmar Allah subhanahu wataala maliki ta wakar kala ta'ala Allah subhanahu wataala ya ce summa inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'di la ghafurur rahim Allah ke cewa sannan ubangijinka ga wa'inda suka yi hijira min ba'di ma futinu bayan an fitine su su ne sahabbai wanda suke makka bayan an zo an sa su su gaya wa manzon Allah magana an ce su bar addinin su an ba su wahala wasu ma sun wani irin su amma sai Allah ce to wa'innan bayan an fitine su sannan kuma suka zo suka yi jihadi suka yi jihadi na ɗaukar kalma kalma Allah subhanahu wataala sannan kuma wasu ba suka yi haƙuri sai Allah ce to inna rabbaka min ba'di hala ghafurun ubangijinka bayan duka wannan abubuwan da suka yi to mai gafara ne sannan ko mai jin kai ne kaga nan sai da suke wannan abubuwan tukwana Allah subhanahu wataala ya zama to mai gafara a gare su amma inda ba su yi ba kaga da Allah ba zai zamanto ba zai zamanto ghafur rahim a gare su ba malaka cewa fa akhbara subhanahu annahu ba'da hadhihi al-ashya ghafur rahim liman fa'alaha sai Allah subhanahu wataala ya bada labari duka bayan wannan abubuwan bayan cewa an fitine sun yi kaza sun yi kaza sai ba da sai ba da labarin cewa to shi kuma mai gafara ne mai jin kai ne haka kenan zai gafarta musu sai ma ce liman fa'ala ga wanda ya aikata wannan abin da Allah ya ce shine yayi hijira yayi jihadi kuma yayi hakuri to sai Allah ya zama mai gafara ne a gare shi sannan kuma mai jin kai ne malai ke cewa fal alimu kaga shi masani yada urja'a mawadi'ahu yana tsora kaunar rahmar kaunar samun rahmar Allah ko kaunar samun jin kan Allah yana dora shi a wajen shi ne sai ke cewa amma wal jahilul mughtawu amma kaga jahili wanda ya rudu da kuskure wanda ran shi dora shi akai shi kuma ya da'uhu fi ghayri mawadi'i zai dora ne kaunar rahmar Allah ba a wajen shi ba kawai yin aiki zai ce ai mu muna cikin rahmar Allah to kaga wannan jahilci ne da kuma rudi malam ya tsawaita dangance da wannan fasalin kamar yadda ya faɗi fasali ne kuma gaskiya wanda yake da mahimmanci ƙwarai da gaske wanda idan ka ɗauka za ka gani irin wannan maganganun da malam yake faɗi za ka ringa jin su a ɗaiɗaikun mutane za ka ringa jin su a mujtama a yanayin al'umma da suke rayuwa za ka ringa jin masu irin wannan maganganun kamar yadda muke cewa wanda kawai za su ringa cewa ko a takawa hahu kaga wannan yana daga cikin yadda ake cewa dogo a irin wannan maganganun kawai ka ce a takawa hahu an ka ce a mutum tashi misalla sai ce a'a abin mai da kai ko kuma ai imani da take ka san imani na na daga wani da hika imani zaka je kai sallah to ka ga wannan ai bude da wannan kuskure insha Allah ta'ala sai mu dakata anan abin da muke daidai Allah subhanahu wa ta'ala mu laura shi mu shi Allah subhanahu wa ta'ala zaka mana to nan a gobe kuma sai mu ci gaba insha Allah ta'ala lokaci yayi na sallah kai ne ji na ake a sai kuɗa za mu aiki wa sallah sai mu aiki wa sallah ya ci gaba ana zuwa kai ma wala eh kai ma wala sai ka kashe wani